أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 174 kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها نمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a matsala ta 722 a shafi na 250 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha wannan taba'a da take a hannuna domin shafi yana iya bambanta bamban ko samun wato kasancewa bamban idan ya kasance taba'a ba guda bace an gane ko ina da taba'a ce ta maktabatu fayyad litijarati wat tawzi' malam yake cewa fa in qila idan aka ce mal farqu bainar rasuli wan nabiy menene bambanci tsakanin kalima ta manzo da kuma annabi domin an ce ar-rasul yana nufin manzo annabi kuma yana nufin annabi ma anna kilaihima mursalun kuma tare da cewa dukkan su kowanne daga cikin su Allah ya turo shi bi dalili qaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika ba mu tura ba turawa ba gabaninka min rasulin wani manzo wala nabiyin ko annabi wannan min ana kiranta za'ida litta'kid ko sila litta'kid domin asalin magana wa ma arsalna min qablika rasulan wala nabiyya amma sai an ka ƙara min littakidi domin ana ƙara ta gabanin maf'ulun bihi kama anan kuma ana ƙara ta gabanin fa'ili an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir kuma ana ƙara ta tsakanin wato gabanin mubtada malakum min ilahin ghayru ay malakum ilahun ghayru to sai a ƙara ta saboda ƙarfafa ma'ana malaman usul fiqh tana cewa kamar in ta zo gaban nafiyu domin annafiyu fi umum to yan ka ƙara wato nan annafiyu da abin nan wato sai ta fitar da suna daga at-tansis ala al-umum adh-dhuhur min al-umum ila at-tansis ala al-umum da za ta bayyana wato umumi karara an gane ko ma ana bashirun kaga umumi ne wanda yake zahiri amma ma ana min bashirin ta yi tansisi ta ƙara fitar da shi karara shine dai abinda malamai suke nufi wallahu ta'ala alam malam yace kulna zamu ce alfarqu bainahuma abinda abbanci tsakanin su a tsakanin manzu kalima ta manzu da kuma annabi kenan annar rasul min al anbiya'i alaihi musallatu wassalam shi manzo in an ce ar-rasul yana daga cikin jumla ta annabawa sira da amincin Allah su tabbata a gare su man jumi alahu bainal mu'jizati wa unzila alaihi alkitab shine wanda aka hada mishi tsakankanin an gane ko mu'jiza Allah ya bashi mu'jiza wa unzila alkitabu alayhi an sauka masa da littafi misali muka dauki annabi Musa Allah ya bashi at-taura kuma Allah ya bashi sanda da hannunsa wato kaga misali mu'jiza kenan kira an hada mai biyu ya zama manzo wan nabiyyu faqat annabi man lam yunzal alayhi kitabun wanda ba a sauka masa da littafi ba wa inda ma umira an yad'u ummatahu ila shari'ati man qablahu sai aka umurce shi wato ya yi aiki da shari'ar wanda take gabaninsa ma'ana kenan shi ba ba shi littafi ba amma ana masa wahayi sai aka kuma ana umartarsa da ya aiki da shari'ar da ta gabata ta wani littafin wani annabi waƙila waɗansu malamai suka ce a'a ar-rasulu man kanat lahu mu'jizatun min al-anbiya'i alayhi salatu wassalam manzo shine wanda yana da mu'jiza daga cikin wato wato annabi shine wanda yana da mu'jiza wan nabiyyu man lam takul lahu mu'jiza shi annabi bai da mu'jiza kenan su a fahimta wannan fassara manzo tana yiwa a bashi littafi amma kuma ba a bashi mu'jiza ba ina fata an fahimci ni to sai mu ce mu'jiza wadda ake gani mu'jiza kauniyya domin shi kanshi littafi ai maganar Allah mu'jiza ce yana da kyau mu fahimci wannan wa fi hadha nazarun mal yace cikin wannan ra'ayi kuma akwai abin dubawa wa qila aka ce ar-rasulu man kana man kana mab'uthan ila umma manzo shine wanda anka tura zuwa ga wata al'umma an gane ko wan nabiyyu faqat annabi man lam yakun mab'uthan ila ahadin ma kaunihi nabiyyan shine wanda ba a tura shi zuwa ga kowa ba an yi masa wahayi kawai ya tsayar da tauhidi ya bauta ma Allah ana masa wahayi amma kuma wato ba a ce ya kira wani zuwa ga wato addininsa ba malin yace to wal jawabu anil ayati amsa ga wannan aya ala hadhal qawl akan wannan bayani ko akan wannan zance da waɗansu malamai suka tafi akan sa anna fihi idmaran akwai abin da aka shafi taqdiruhu za mu kaddara shi wa ma arsalna min rasulin ba mu tura ba gabaninka an gane ko wala nabba'na min nabiyyin ba mu tuba yi ma wani annabi ba muka sanya wani zaman to annabi shine nabba'na an gane ko aw wala kana min nabiyyin bai taba kasancewa wani annabi ba kenan shine abinda an ce wala nabiyyin kenan wala nabba'na sai zaman to an kaddara ma arsalna tunda akwai bambanci tsakanin rasulu da nabiyu in mun bambanta su kenan sai zaman to ta fuskar tunda suna da bambanci kenan fi'ilin su ba ɗaya bane sai zaman to wa ma arsalna min rasulin wala nabba'na min nabiyyin kinan ko wani daga cikin shirin nashi aw wala kana min nabiyyin kinan wa ma arsalna min rasulin wala kana min nabiyyin kinan sai a bambanta ta fuskar wato fi'il da yake da alaka da su domin aikin su ya bambanta akwai inda ya haɗu akwai inda ya bambanta wa nadhiruhu tamkar irin wannan malam yace qaulu sha'ir fadar sha'iri wa ra'aytu zawjakki fil waga na ga mijinki wani da sha'iri na magana da mata ya ce ya ga mijinta fil waga a fagen yaki shine alwaga mutaqallidan saifan ya rataya saifan takobi wa rumhan da kuma mashi malam yace ai muta'al wa muta'alliqan rumhan an gane ko kenan ya rataya wato mashi au hamilan rumhan ko ko yana dauke da mashi domin shi ar-rumhu mashi ba a rataya shi irin yadda yadda ake rataya wato abin nan takobi kenan ga al'ada to shi yasa sai aka bambanta tsakankanin su to wannan shi dai ne kamar abin da ake kawowa kuma suna kawo kamar wani baiti yake cewa idham al-ghaliyatu barazna yawman wa zajjazna al-hawajib wal uyuna al-ghaliyat wato jam'i na al-ghaniya al-ghaniya ita ce mawadaciya ba mai waka ba al-mughanniya wato macen da istaghnat bi jamaliha an zina saboda tsananin kyawun da Allah mata bata bukatar ma sai ta sa kayan ado in ma ta kara dai to kari ne ta yi amma dai kyawun ta ya isa ba sai ta sa wani abu ba yace to irin waɗannan idama ghaniyatu barazna yawman wa zajjajna alhawajib wal uyuna sun ka zajjajna ma'ana sun ka gyara gashin alhawajib na ido ido wato gashi wanda yake kula da yake gaban tare da ido wal uyuna sannan kuma sun ka gyara wato al'uyun to ka su ido ba a yi musu azzajju kamar da ake cewa zajjaja an gane ku ba a yi musu amfani da wannan fi'ili sai dai a ce wa kahalna alhawajiba wal uyuna ko wa hassanna alhawajiba wa hassanna aluyuna sun ka kyautata idon su ina fata an fahimci ni ko kuma yadda ake cewa dabba aliftuha ma'an watibna na bata abinci kuma na bata abin sha to aliftuha yana daga alaka ne da al'alaf shine abincin da ake ci amma a sharab shi ba a kiran shi daga cikin abin da ake ci kenan wato aliftuha wato ko aliftuha tibnan wa abin nan aliftuha tibnan wa shurba kenan na ba ta abin sha abin sha kenan na ana nufin na ba ta abin sha ba ana nufin shi ma an ba ta ba domin wannan fi'ili ba a amfani da shi da larabci amma tunda an yi atafi zaka iya gane an kaddara wani fi'ili wanda ya kamata wato abin nan kina aliftuha tibnan wa qaddamtu laha sharaban an gani ko kuwa qaddamtu laha uyuna shi dai abin da ake son a ce ya an ce uyun nan ruwan sha ba waɗancan ba uyur ba waɗancan na ido waɗanda ake kallo da su to wannan shi ne abin da malam ya kawo da bambanci tsakankanin su amma kafin mu shiga cikin wato bayani ga dangaren mu kuma cin wancan littafi tun da shi ma ya kawo ta cewa annabi ba a bashi littafi ba wannan magana kuskure ce cewa annabi ba a tura shi zuwa ga kowa ba sai ga shi karan kansa an gane ko wannan shi ma kuskure ne domin wannan ya saba mazahirin alqur'ani Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara ya faɗa ƙarara kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan tafarki ɗaya fa ba'atha Allahu an-nabiyyin malamai suka ce sai a kaddara fa ikhtalafu sai suka yi sabani ina fata an fahimce to domin Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fa ikhtalafu to kidan wannan ikhtalafu din kuci alqur'ani akwai shi a cikin suratul yunus Allah ya faɗi wannan to da suka yi sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya turo annabawa sun kasance al'umma guda wadansu malamai suka ce akan tauhidi domin daga annabi adam zuwa annabi nuhu mutane sun kasance akan tauhidi babu shirka daga bayan shirka ta bayyana a zamanin annabi nuhu wasu kace a sun kasance al'umma daya akan shirka sannan Allah turo annabawa to ala ayyati hal in mun kalli zamanin annabi adam sai mu ce akan tauhidi domin akan tauhidi suke in mun kalli kamar misalin zamanin sauran annabawa waɗanda ba annabi nuhu ba kuma ba annabi adam ba tun tsakanin annabi nuhu da annabi adam ne ake wannan zancen sai a ce a'a sun kasance akan shirka domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mutane sun kasance akan shirka misali to kaga nan an ce ummatan wahida kina ala shirk la ala tauhid in kuma zamanin annabi adam ne ala tauhid ya kamata mu fahimci wannan to ala ayyati hal nan sai zaman to Allah ya ce fa ba'atha Allahu nabiyyin Allah ya turo annabawa kiran waɗancan maganganu guda biyu na cewa akan tauhidi ko akan shirka dukkan su suna yi duk da yake asar daga Ibn Abbas da sauran abubuwan da aka rawaito in ka diba cikin ad-durrul manthur fi at-tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti suna fassarawa ne akan al'umma guda akan wato abin nan akan tauhidi an gane ko to kuma waccan fasara ba a cewa babu ta don saboda mutane an hankalta masu sabanin al'umma su waɗanda akan tauhidi suke wanda kuma sun kasance akan shirka kiran qur'ani ya shafe domin al'ummu yana iya ɗaukar dukkan su sai dai a gabatar da wata fassara akan wata ko ko a ɗauki wannan a ɗora ma waccan jama'a wadda take akan tauhidi a ɗauki wannan a ɗora ma waɗannan waɗanda suke akan shirka to amma da Allah ce fa ba'atha Allahu nabiyina ko nabiyina a qira'ata wato nafi' kenan sai Allah ya turo annabawa mubashirina suna masu bushara wa munziri suna masu gargadi to kaga cewa annabi ba a tura shi zuwa ga kowa ba kuma an ce yana bushara yana gargadi kaga wannan fassara ta yi rauni sannan Allah subhanahu wataala cewa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya turo littafi tare da annabawa nan alkitab guda an ka kawo amma aljinsiya ce tunda ba littafi guda ne Allah ba annabawa ba annabi Musa an bashi at-taura annabi Isa an bashi injila annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bashi alkur'ani mai girma annabi Dawud an bashi zabura kinan nan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa kinan nan wa anzala ma'ahumul kutub aljinsiya ce an sauka musu da littattafai ake nufi to haka zamu dai fassara wannan to kinan kaga wannan aya ta nuna annabi yana da'awa kuma wannan aya ta nuna annabi an bashi littafi to sai dai abin da zai bambanta annabi da manzo shine cewa tana yiwa shi annabin a ce ya aiki da shari'a wani annabi wanda ko manzo ma tana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani annabi tunda annabi Isa da yazo ya yi aiki da littafin da sun gabare shi amma at-taura yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum na zo ni in haramta muku sashen abinda aka halatta muku to nan ta fuskar shari'a ana nufin wato shi shari'a shi ta daban ce tana iya shafe wani abu amma shi wancan annabin an ba shi wata shari'a ba a shafi wani abu za a ce ya aiki da wannan shari'a ne shi dai bambanta mana tsakanin tsakanin wato qadiyya wannan sannan kuma tauhidi shi dama ba a shafe shi dukkan annaba sun zo da tauhidi shari'o'i manya kamar abin da ya shafi sallah kamar zakka waɗannan ba a shafe su a cikin kowace shari'a suna nan tabbatattu waɗansu abubuwa ne ake caccanzawa ya kamata mu fahimci wannan wallahu ta'ala alam to don haka dai annabi yana aiki ne da shari'a wani manzo amma ba tare da ya shafe ta ba ba tare da kuma ya shafe wasu sassa daga cikin ta ba Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratul ma'ida إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ومن كسب كده التوراة فيها هدى ونور أتكلم التوراة أكوين شريعة أكوين فسكي سألتي يحكم بها النبيون وأن سكي حكم شدي إتا النباوة an gane ko alladina aslamu waɗanda suka miƙa waya ga Allah kina aslamu lillahi to suna yin hukunci lilladina hadu domin shi aslamu na wanga wanda al-zahiri bai da alaka da lilladina hadu ba a cewa aslamu lilladina hadu sun miƙa waya ga waɗanda suke Yahuda a'a ya hukumu biha annabiyuna lillazina hadu an gane ko yahkum biha annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu kenan yahkumuna yahkumu lillazina hadu suna yin hukunci ga waɗanda suke Yahudawa domin ba su yin miƙa wuya su annabawa ga Yahudawa domin miƙa wuya ga wani bawa ai kafirci ne ina fata an fahimci ne ga fuska ta addini ba miƙa wuya ta fuskar yaƙi ba in an cika da yaƙi ina fata an fahimci ne da haka ya kamata ka fahimci alfaslu wal wasl a cikin jumloli da alkur'ani da kalmomi in ba haka ba za ka yi banda cikin ilimin balaga wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske alfaslu wal waslu alfaslu magana da tana haɗe wato alfaslu magana da rarrabe take sai an haɗa ta da wadda take da alaƙa da ita alwaslu kuma wadda suke haɗe to tana yawa kalmomi su je jere suna haɗe ko kuma su zama to jere amma ba haɗe suke ba to ɗalibin ilimi in bai fahimci wannan ba zai je ya ɓanna a cikin fassara Allah ya kyauta to wannan shi dai ne sai kuma cikin wannan littafi a cikin littafin daf'u ihabil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamat al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti a mas'ala ta 120 shi ma ya kawo wato wannan ya fitar da wata mas'ala a ƙarƙashin wannan aya a mas'ala ta 120 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika ba mu taɓa turuwa ba gabaninka min rasulin wani annabi wani manzo wala nabiyin ko annabi illa idza tamanna sai dai lokacin da zai yin karatu nan tamanna ba ana nufin yayi buri ba ana nufin wato ya karanta kenan ya karanta abin karantawa sai shafi abin karantawa domin wani zai karanta alkur'ani ne wani attaura wani injila wani kuma zai karanta dai duk abin da Allah ya saukar mishi to dan haka dai illa idza tamanna alkitaba kenan alqa shaytanu kenan in ya karanta abin da yake karantawa alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaidan ya jefa a cikin umniyatihi nan ma karatun shi ake nufi an gane ko nan ba ana nufin cikin burinsa duk da yake wato imamu abu ja'far yana karantawa umniyatihi bai sa umniyatihi ba baya masa shadda kamar kalma ce ta al'amaniyu yana karanta yana karanta ta al'amani duk inda ta zo a cikin alqur'ani shi imam abu ja'far amma fassarar ba ta canzawa sai mu yi hattara malam yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala anna kullu rasulin tana nuna dukkan kowane manzo an gane ko wa kullu nabiyin da kowane annabi yulqi shaytanu fi umdiyatihi shaytan yana jefa wani abu a cikin karatunsa ai tilawatihi injimalan tilawarsa da karatunsa idan tala lokacin da ya karatu malam yace wa minhu qawlu sha'ir yana daga cikin fadar sha'ir fi Uthman radiyallahu anhu game da sha'anin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa as-sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين تمنى كتاب الله أول ليلة يا كرنت للتافن الله فرق دري وآخرها ƙarshen dare tun da laila kenan yana kuma zuwa ga laila laqa himamal maqadiri sai ya haɗu da wato mutuwa wadda an ka kaddara mishi an gane alhimam ita ce mutuwa an gane ko in kuma an ce alhammam shine toilet ko bayi ko kuma salga an gane ko to in kuma an ka ce hamamatun wato ana nufin wato tantabara sai mu yi hattara malam yace wa qaulul akhir kuma kalima ta tamanni ta zo da ma'ana wajen fadar wani sha'iri kinan tamanna kitaballahi akhir laylihi ya karanta littafin Allah karshen daren sa tamanniya Dawud az-Zabura ala risli kamar yadda Dawud ya karanta Zabura ala ris ala rislin kinan wato akan wato ala rislin ma'ana ya karanta da wato kamar a ce a hankali a hankali ba da gaugawa ba ya ce to nan ba ala rasulin bari sai a yi hattara wa ma'ana tamanna malan ya ce ma'ana kalma ta tamanna fil baitin a cikin baiti guda biyu qara'a ya karanta wa tala kuma ya karanta shi da abin da ake son a ce wa fi sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari an gane ko mai tahqiqin wani littafi sai sa wato lamba ta biyu kadiba cikin sahih bukhari mujalladi na shidda kina a asar na 97 ya ce ta'aliqan kamar ma'ana ba abu ne wanda ya ɗaukaka shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da yake malamai da hadisi suna cewa mu'allaqat na Imam bukhari ana ɗauka su matsayin ingantattu mala ya ce an ibn abbas daga ibn abbas annahu qala ibn abbas ya ce idza tamanna idza tamanna in yayi karatu shi annabin kina inda Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna in ya karanta alqa shaytanu fi umniyatihi shaytan zai jefa wani abu cikin karatunsa idza haddatha kinan idan yayi hadisi nan wato ma'ana idan yayi magana alqa shaytanu fi hadithihi sai shaytan ya jefa a cikin maganarsa to nan an ce hadith tana yiwa hadisi irin wannan da mun ka sani ko ko a in yayi magana domin hadisi magana ne ma'ana in sautin sa yana fitowa sai shaytan ya jefa wani abu cikin sautin sa shine abin da ake son a ci to malin yace wa qala ba'd ulama kinan wannan ita fasara da aka yi daga ibnu abbas shi yasa ce ta'liqan wato mu'allaq ne domin ba abu ne wanda aka rubuto zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye ba in kuma an ka duba abu ne wanda yake da alaka da manzo ko da wahayi ana iya in ba fassara ba ce sai a maida ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam in ma fassara ce ana ganin kamar sahabi bai da ra'ayi cikin ta abin ya shafi gaibi sai a maida ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace wa qala ba'd ulama sashen malamai yace idza tamanna nan idan wa ma arsalna min qablika kiran min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ahabba shay'an idan shi- ya zo- ya so wani abu nan kiran buri ya nan sun fassara shi da buri an gane ko Eh, wa aradahu ya so wannan abin an gane ko fa kullu nabiyyin yatamanna imana ummatihi kowane annabi yana son al'ummarsa ta yi imani wa shaytanu yulqi alaihim alwasawisa sai shaytan ya jefa musu waswasi game da shakka game da da'awa wa shubha da shubuhoyi kenan idan ya zama to shaytan zai yi wa shubha game da annabi abinda annabi yake karanta ko yake faɗa min ba da aula wanda ba annabi ba shaytan ya jefa wa mutane waswasi da kuma shubha game da abinda shi ma yake faɗa liyasuddahum an sabilillah dan ya kange mutane daga hanyar Allah shi shedan yake yin haka dan haka kai mai da'awa dan an yi shakka game da da'awarka ko an ji hoshi ba haka kai mamaki wa ala anna ma'ana tamanna malam yace to in mun ka dauki fassarar cewa tamanna tana nufin qara'a ya karanta wa tala ko ya karanta kama alaihi jamhur kama abinda jamhur suke a kansa kenan malam da ya nuna maka wannan fassara ba ita kadai bace ya kawo maka fassarori daban-daban dan ka gane adalci na ilimi ba boye waccan fassarar zai ba kawai yayi da wannan a'a sai ya bayyana maka ba ita kadai akwai ba amma in muka dauka akan wannan ga irin yadda abu zai kasancewa wannan uslubi ne na ilimi na amana ta ilimi malam yace to fa ma'ana ilqa'i shaytan fi tilawatihi abinda ake nufi shaytan ya jefa wani abu a cikin karatunsa ilqa'uhu shubaha shaytan zai jefa shubha wal wasawisa da kuma waswasi fi ma yatluhu an-nabiyyu game da abinda annabi yake karanta shi li yasudda an-nasa dan ya kange mutane anil imani bihi daga imani daga annabin aw ilqa'uhu ko ko shaytan ya jefa wani abu fil matluwi a cikin abinda ake karantawa ma laysa minhu abinda ba cikinsa yake ba li yadhunna al-kuffaru dan kafirai su yi zaton annahu minhu daga wajen Allah yake kenan ko ya zama to in annabi ya karanta sai shi dan jefa waswasi cikin fassara ko kuma ya jefa waswasi cikin abin da ake karantawa sai ya jefa wata kalima wadda za a ji amma kuma ba cikin nassi take ba to malam yace to wa hadhihi al-ayatu wannan aya la ta'arudu bainaha wa bainal ayati al-musarrahati bata ci karo ba da ayar da ta bayyana karara bi anna shaytana cewa shi shaytan la sultana lahu ala ibadillahi al-mu'minin bai da wani iko akan bayan Allah mu'minai al-mutawakkilin waɗanda suka dogara ga Allah wa ma'lumun malik yace abu ne sananne anna khiyarahum mafi alkhairin su muminai al'anbiya ukidan annabawa ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu shi shi dan bai da sultan bai da iko akan waɗanda suka yi imani wa 'ala rabbihim yatawakkalun kuma waɗanda suke ga ubangijin su kadai suke dogara inda ma sultanuhu shi shedan yana da iko ne alal ladina yatawallawnahu akan waɗanda suke jidintan lamarinsa wal ladina hum bihi mushrikun waɗanda suke yin shirka da shi su hada shi da Allah su yi masa biyayya kenan don Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin an gane ko to nan da aka ce wal ladina hum bihi mushrikuna nan an yi at-taqdim wa at-ta'khir amma ba yana nufin da shi wato kuka dauki cewa bihi mushrikuna domin kamar ana nufin nan da shi kadai suke shirka to amma ai akwai wanda suke yin shirka da gumaka akwai wanda suke yin shirka da aljannu ko ka ce nan ana nufin tunda akan shi dan ake magana sai an ka ce da shi kadai suke yin shirka ko ko a'a duk wanda yayi shirka to sanadiyya ta ta shedan ne domin da wanda ya bauta ba aljani da wanda ya bauta ba mala'iku da wanda ya bauta ba wane ne shedan ne ya yaudare shi har yayi wannan aikin to kina sai zaman to bihi mushrikun da shedan ne kawai ake yin shirka an gane wannan waɗannan ayoyin da muka karanta suna cikin suratul nahl aya ta 99 da aya ta 100 malam yace wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da wani iko akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda ya bi ka daga cikin halakakku suratul hijr aya ta 42 Allah ke mu da tsari mu kasance daga cikin halakakku a duniya da lahira wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala inda shi dan yace qala shi dan yace fa bi izzatika na rance da buwayarka da izzarka Allah la ughwiyannahum sai na halakar da bani adama kenan ajma'ina gaba dai illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka waɗanda suke al-mukhlasin waɗanda aka tsarkake su ko wata qira'a al-mukhlisin waɗanda suka tsarkaka to dama mutum bai tsarkaka sai Allah ya bashi ikon tsarkaka don haka kenan Allah ne ya tsarkake shi kuma ya bashi ikon tsarkaka ya tsarkaka haka za mu yi taujihin waɗannan kira'o'in suratu sad aya ta 82 da aya ta 83 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma kana liya alaikum min sultan shi dan zai fada a ranar tashi alkiyama ya ce mai yan wuta ana cikin wuta banda wani iko akan ku ko wata hujja illa an da autukum face na kira ku ne fastajabtum li sai kuka karba mini suratu ibrahim aya ta 22 ma'ana ban tankwara ku ba wato banda wani iko akan ku malin ya ce to wajen kaunil ayati la ta'arudu bainaha yadda za mu yi mu gane cewa babu cin karo tsakankanin waɗannan ayoyin anna sultana shaitan ikon shaitan almanfiya anil mu'minin wanda an ka kore daga muminai ko ga muminai almutawakkilin masu dogaro ga Allah fi ma'anahu a cikin ma'anar fassara shi wajhani walil ulama'i akwai fuska biyu da malamai suka fassara wannan sultan ke an gane ko sultan ikon da an ka ce an kore ma shaitan da kuma ikon da an ka tabbatar mishi to malamai suka yi magana guda biyu malam ya ce al'awwalu na farko an na ma'anar sultan abinda ake nufi da sultan an gane ko iko da an ka kore mashi ɗan ko aka tabbatar mishi alhujjatul wadiha kenan shi ɗan bai da wata hujja wadiha wadda take gata a fili bayyananna karara wa alaihi mallaitu to fala ishkala babu wani wato rikitarwa kenan inji malaman zauri idh la hujjata ma ash-shaytan shaytan bai da wata hujja albattata yanke bai da wata hujja an gane ko albattata yanke kama a tarafa bihi kamar yadda shi da kanshi ya yadda da wannan fi ma zakar Allahu anhu game da abinda Allah ya ambata gare shi fi qaulihi inda Allah yake cewa wa ma kana liya alaikum min sultan banda wani iko akan ku ko wata hujja bayyananna ingantatta illa an da autukum fastajabtum li face na kira ku sai kuka karba mini suratu ibrahim aya ta 22 الثاني نبي أن معناه أبن أكنه أنه لا تسلط عليهم بيد إيكو أكنسو بإيقائهم وتوجن أبكد سوكنا في ذنب أتكن ذنوبي يهلكون به وندا زاسو هلك دشي ولا يتوبون منهم وزاسو توبا kenan bai da izinin ya sa mutum sabon da ba zai iya tuba cikin shi ba misali babban zunubi shine shirka to ko shirka mutum yayi Allah yana gafarta mishi in ya nemi gafarar Allah إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما إن أنتوبا سيكربا مكا نيلا نفهم بايا كربا إن أموتو أكن شركا أما إن متنا شركا يتوبا الله بكربا مشي دومي أن ينت أنك فسرت الله بايا كربا ودن سوك شركا كنن ديوم الأمومي أي أن باسون إسكي سو أكن شركا تو أنت الله بايا كربا تو أي شي كنن wannan kuma sai zama to ashe hatta da sahabba ai sun kasance suna akan shirka suka dawo suka tuba Allah ka tuban su to nan an nufin in mutun ya mutu akan shirka qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim malam yace to fala yunafi hadha ma waqa'a min adam wannan ba zai kore ba abin da ya afku daga annabi adam ko annabi adam ya aikata an gane ko hawa da abin da ya afku ga hawa'u wa ghairihima da waninsu fa innahu dhanbun maghfur domin shi zunubi ne wanda ana gafarta shi li wuqu'i tawbati minhu domin ana iya tuba daga gare shi fa ilqa'u shaytanu fi umniyatin nabi an gane ko to jefa wa shaytan a cikin karatun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawa'un mar yace duk dai ne fassarnahu bil qira'a shin mun fassara shi da karatu ake nufi aw tamanni li imani ummatihi ko ko a'a annabi yana buri ne al'ummar sa ta yana burin al'ummar sa ta wato imani kamar da Allah ya faɗa wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin da sauran ayoyi la yatadammaru sultanan wannan baya nuna baya kumshe da ma'anar cewa shaydan yana da iko wato sultanan li shaytani ala nabi ba yana nuna shaydan yana da wani iko akan annabi ba bal min jinsil waswasati a yana daga jinsin waswasi wa ilqa'i shubahi da jefa shubaha da yake yi li saddin nasi anil haqq dan ya kange mutane daga bin gaskiya ka qaulihi kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata wa mutane ayyukan su fasaddahum an sabil sai ya kange su daga bin hanya ta gaskiya suratul naml aya ta 24 a cikin bayanin da hurhudu ya ma annabi Sulaiman malam yace to fa in qila idan aka ce zakara kathirun min al-mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata anna sababa nuzuli hadhihi al-aya cewa dalilin saukar wannan aya al-karima wadda take mai daraja annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qara'a suratul najmi ya karanta suratul najmi kenan bi makkata a garin makka falamma balaga lokacin da ya kai afara aitumul lata wal uzza shin kun ga lata da uzza wa manata thalithata al-ukhra da manata ta uku ta daban an gane ko suratul najmi aya ta 19 zuwa aya ta 20 to lokacin ya karanta wannan shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqa shaytanu ala lisanihi sai shaytan ya jefa magana akan harshen sa tilkal gharaniqul ula waɗannan sune al gharaniq kidan ya ƙara al gharaniq wato kalima ce wadda take tana nufin wato kamar wato wani nau'i ne na wato tsuntsaye an gane ko zukurun min tsairil ma wato wahiya fil asli asalin wannan kalima in ji mai tahqiqin wani littafi sai kawo a namba ta biyu eh, Ahmad Mu- bin Muhammad eh, Muhammad Badawi sai ya kawo fi lisan al-Arab a cikin littafi na lisan al-Arab na Ibn Manzur wanda yana daga cikin manya-manyan littattafai ma'ajim na lughal arabiyya kaga kana da ma- eh, lisan al-Arab na Ibn Manzur kana da mu'jam al-ain na Imam Ahmad bin eh, Khalil bin Ahmad al-Farahidi kana da eh, kuma mu'jam al-Wasit da mu'jam al-Kabir da mu'jam al-Wajiz na majma' al-lugha al-Qahira kana dai alma- alma'ajim daban-daban kuma akwai ma'ajimin lughawiyya akwai ma'ajim na mustalahat na ilmiya dalibi zai iya diba a cikin su ya kallo ma'ana to cikin lisanul arab an ka ce wahiya fil asli adh-dhukur min tsayirin ma maza daga cikin tsuntsaye da ke rayuwa a cikin ruwa shine ake kira al-gharaniq an gane ko qala ibn al-anbari ma ya kawo wato kalma ya kara ibn al-anbari kira ya kamata a kara kal- kalima ta rayuwa shi ya kara ta shi yasa sai ya sa ta cikin wato wannan dan gidan da ya mata kalima ta kala don ibn al-anbari na nasan cikin littafi sai ya kara kala dan a gane qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace al-gharaniqu az-zukuru min at-tayri mazaje daga tsuntsaye kidan ma ba wai sai ma ko tsuntsuruwa ba tunda shi nan an ce tsuntsuruwa to nan kuma sun ce min at-tayri wa'iduha dai daga ciki ghirniqun a ghirnaukun ya an ka ce ghirnauk ana nufin namijin tsuntsu ko kuma wasu ka ce wa ghirnaikun an gane ko shi ma namijin tsuntsu sun miya bihi li bayadihi an sanya mishi wannan suna saboda tsuntsu namiji wato yana fari kenan an gane ko saboda farin shi aka sanya mishi shi- suna wa qila wanda sun ka ce huwal kurkiyu wani nau'i ne tsuntsu da ake cewa al kurkiyu wa kanu yaz'umuna su sun kasance suna riyawa sun yi itikadi sun kudurta annal asnama tuqarribuhum min Allah cewa gumaka suna kusantar da su zuwa ga Allah wa tashfa'u lahum ilayhi wato tana musu ceto a wajen Allah fa shubbihat sai an ka kamanta waɗannan tsuntsayen bil tuyuri da tsuntsaye allati ta'alu wadda take tashi sama wa tartafi ta daukaka wa tartafi ta daukaka fi sama'i a cikin sama ala hasbi za'mihim akan yadda wato suka yi riyawa yace wanzur tajal arus kenan kadiba littafi na tajal arus shi ma ɗaya daga cikin qawamis na lughal arabiyya to sai mu dawo cikin littafi kenan alƙa shaitanu shaidan ya jefa a cikin eh, karatu sautin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala lisanihi akan harshen sa tilkal gharani qulula waɗannan su ne tsuntsaye kenan gumakan su an kamanta su da waɗannan waɗannan gumakan madaukaka wa inna shafa'atuhunna shafa wa inna shafa'atahunna la turtaja kuma lalle ceton su abu ne wanda ana nema ana ana tsammanin sa ya ce to falan ma balaga akhirar surati lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai karshen suratu wato annajm kenan sajada sai yayi sujada wa sajada ma'ahu mushrikun mushrikai suka sujada tare da shi wal muslimun da musulmai wa qala al mushrikuna sai mushrikai suka ce ma zakara alihatana bi khairin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan bai taba ambaton allolin su ba da alkhairi qabla al yawmi kafin wannan yini yau dai ta samu kenan wa sha'a fin nasi sai ya yaɗu a tsakankanin mutane anna ahla makkata aslamu mutanen makka sun musulunta bi sababi sujudihim saboda sun yi sujada ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta raja al muhajiruna min al habasha har sai da musulmi suka dawo daga habasha waɗanda suka yi hijira domin hijira ta musulunci ta farko an yi ta ne a ƙasar habasha a yankin wato Eritrea da Ethiopia kenan wanda malamai suke cewa a nan ne tun da wannan lokacin da ana kiransa habasha an gane ko da suka yi ta farko suka samu labarin an musulunta suka dawo an gane ko waɗansu a kan hanya suka ga alamun kamar ƙarya ne suka koma waɗansu kuma suka iso aka kama su aka yi ta musu azaba sannan suka sake yin hijira wasu daga cikinsu waɗanda suka samu damar yin hijirar har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da ya ga tsananin ya yawa ya ce su ta yi ƙasa habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad su koma ƙasa habasha akwai wani sarki wanda ba a zalunta kowa a wurinsa shine najashi kenan na fata ana fahimta ta duk da kyau dan sun ce sunan najashi sunan dukkan kowane sarki na amma suna da suna na asali an gane ko kinan wato kamar a ce sarki ne an ce sarki kowane sarki zai zo sunansa sarki amma yana da sunansa wanda ke banta wasu sun ce ba sunansa bane haka suka faɗa to da suka dawo daga habasha zannan minhum anna qaumahum aslamu suna sa tsammanin mutanen su sun musulunta fa wajaduhum ala kufrihim sai suka same su akan kafircin su lamari ya baci an gane ko yace wannan asarkin inji mai tahqiqin wannan littafi imamu tabrani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam al-kabir daga ibnu abbas radiyallahu an a wato asar na dubu goma sha biyu da ɗari hudu da hamsin kuma littattafan siga ma in ka duba cikin hijira ta farko da ta biyu duka in ka duba za ka son kawo wannan ba sai cikin eh, eh, zancen hijira ba sai cikin wannan ba amma shi zancen eh, tilkar zarani kul'ula nan ne za a wato fitar da asarkin a ce daga ibn abbas ko ko a kawo wannan asarkin amma ba ibn abbas ya keɓanta da kawo shi ba shi malam ya kawo ɗaya daga cikin littattafai sannan mai littafi ya ce wanzur ka kalla littafin kitab nasbul majaniq an gane ko wato nasbul majaniq kafa al majaniq ya ce majaniq shi ne majaujawa an gane ko li nasbi li nasfi qissatul gharariq saboda nasf ya an ce nasfu wato jefewa ko nikewa qissatul gharariq qissata al gharaniq na sheikh al-allamah al-muhaddith muhaddith al-asr الشيخ العلامة الألباني شيخ ناصر الدين الألباني يا يعني للتافي مصمم رسالة كان وانا نقول وانا قصة بتا إنجنتا كواتا كواتا با يا بيت تفسك السنة دي دوك مفسك متني كنا متنزي إيا هدعوا دا وانا to wannan shine abin da wato malam ya kawo a karkashin wannan to tunda an kawo cewa sun yi zambarin mutanen su har sun musulunta suka dawo yace to wa ala hadha alladhi dhakarahu kathirun min almufassirin in mun tafi akan wannan ra'ayi wanda da yawan daga cikin malaman tafsiri sun faɗa fa sultanu shaytan kenan ikon shaidan balaga ila haddin har ya kai zuwa ga wani matsayi adkhala bihi fil qur'ani har ya sanya wani abu cikin alqur'ani ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan kamar shaidan ne ya tasiri har manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan wannan kuma magana al-kufr al-bawah kenan adkhala al-kufr al-bawah to yana da alaka ne da adkhala ya sanya kafirci al-bawah wanda yake karara a bayyane hasba ma يقتضيه ظاهر القصة المزعومة يدا ما لا يجتو أما حسب ما يقتضيه كما يدو ظاهر من القصة يكي بيناوا كوكو يكي حكم تاوا المزعومة ودا أنكرية أنك فتاة با تارد ما لا يدد إتبا ما لا يجتو فالجواب أمسى أن قصة الغرانيق قصة غرانيق ودا كي فركرا الغرانيق ودا منك بيان تا ما استحالتها شرعا تارد توا أشرعا تبت حالت تبقوتا قوتا lam yathbut min tariqin salihin bata tabbata daga wata hanya ba ingantatta lil ihtijaj don a tabbatar da ita a kafa hujja da ita malam yace wa sarraha bi adami thubutiha waɗanda sun kai bayani karara malaman zauri sun kace sarraha ya kururutas daga kururuwa ne ma'ana ya faɗa kowa ya ji bi adami thubutiha cewa bata tabbata ba khalqun kathirun min ulama wato jama'a mai yawa daga cikin malamai ba ana nufin halitta ba ne an ce jama'a kawai ake nufi khalqun nan kathirun ana nufin jama'a mai yawa ba sai an ce halitta ba domin su malamai ai halitta ne malam yace to kama bayyana hu bayanan shafiyan kama bayyana hu afwan kama yadda mun ka bayyana wannan bayanan shafiyan bayani mai warakarwa fi rihlatina a cikin rihilar da muka yi an gane ko malam yana da littafi rihilatun ila baitillahi alharam yana da rihla ila ifriqiya domin malam shi malam mutune da kasar Mauritania ya tashi da kasar Mauritania ya je aikin haji ta kasa ma ya biyo har ya je kasar Saudiya da ya bi ta nan ya biyo ta Mali ya biyo ta Niger ya wuce ta Najeriya ya wuce kasar Sudan ya wuce kuma a kasar Saudiya a can ne da aka gano malam kamar ma'ana Saudiya suka gane babban malami ne suka rike shi kuma ya zauna can ya kai kusan shekara 20 da wani abu tun da tun yana da shekara ina ganin 42 ya isa har ya kai kusan shekara ina ganin kenan ko 21 ne a Saudiya dai ya gabatar da karatuttuka to lokacin da zai tafi a kas din nan tunda daga farko da hatta fuskar raƙuma suka fara da suka kai inda ake hawan jirgin ƙasa a wannan lokaci sai suka sayar da wannan raƙuman nasu suka ci gaba da tafiya daga lokaci zuwa lokaci to an yi littafi akan wannan rihilatun ila baitullahi haram garuruwan da malamin sauka da irin tambayoyin da aka yi masa har zuwa shigar sa kasar Saudiya har zuwa abin nan zaman sa sannan kuma akwai littafi ga malamin rihlatun ila ifriqiya wanda kuma bayan ya zauna kasar saudiya ne daga baya suka yi yawo kasar afirka don saboda da'awa kuma da yana da littattafai kwarai da gaske wanda waɗanda ya rubuta saudiya da wanda ya rubuta tun yana a kasar mauritania duk da yake wanda ya rubuta a kasar saudiya su ne dai aka fi abin nan samu kuma su ne aka buga akwai mausu'atu shantiti domin yanzu ana wani tsari na buga littattafai na mausu'a na ulama to akwai mausu'atu shantiti mausu'a ta imam muhammad al-amin shantiti domin akwai mausu'a ta ibnu taymiya a tattaro littattafan ibnu taymiya a hada su a buga su mausu'atu ibn al-qayyim mausu'atu ibn al-qayyim mausu'atu shantiti mausu'atu shantiti ana nan dai ana yi mausu'atu shaykh nasiruddin al-albani akwai kuma mausu'atu nasiruddin al-albani da sauransu dai ana tattara kokarin da malamai suka yi to cikin rihlatina malam yace cikin wannan rihla ta su yayi bayani wannan wanda kuma mai littafin yace ka diba cikin safha ta 120 zuwa safha ta 132 to wannan kuma a cikin taba'a wannan taba'a da take a hannunsa shi yasa da in ka duba da cikin rihla kin koda wannan taba'a cikin koda wannan taba'a ba ka diba inda malam yayi bayani kan wannan mas'ala din sai ka duba cikin fihras da gaugawa kaga inda yayi bayani kanta malam yace to wal mufassiruna malaman tafsiri yarwuna hadhihi alqissa sun yi riwaya wannan qissa an ibn Abbas daga ibn Abbas min tariq al-kalbi daga tariqi na kalbi wani malami da ake kira kalbi an abi salih daga abi salih an ibn Abbas daga ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda a gare shi da babansa wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin sai mu kara mu haɗe su gaba ɗaya kenan su sahabban wa ma'lumun abu ne sananne annal kalbi ya shi kalbi matrukun mutum ne wanda an bar riwayarsa mai taƙiƙa wani littafi ya ce huwa muhammad bin sa'ib bin bashar al-kalbi abu nadr al-kufi an gani ko bin bashar al-koko bin bishar bin bashar dai ya kamata ya kasance to shine wannan ya ce al-kufi an gane ko an-nasaba al-mufassir muttahamun bil kadhibi an tuhumce shi da ƙarya cikin riwayoyin da yake yi wa rumiya bin rafdi an jefe shi da kuma ar-rafd shine wato aqida ta shi'a su ake kira ar-rafida to kenan wannan shi ne kenan sai zamanto wannan riwaya daga kalbi bata inganta ba malam yace wa qad bayyana al-bazzar imam al-bazzar ya bayyana mai taqiwa wani littafi yace kadiba cikin musnad akhrajahu al-bazzar fi musnadihi kadiba wato athar na 596 وبين البزار بزار يا بينا أنها لا تعرف من طريق وأن قصة تغرانيق بأسنت با daga wata hanya ta riwaya ya juzu zikruhu wanda za a ambaci wannan riwaya kin illa tariqa abi bishr sai ta hanya ta abi bishr an sa'id ibn jubair ga hanyar sa'id dan jubair ma ashakki alladhi waqa fi waslihi tare da shakkar da ita wagga hanyar wadda ake ganin tana da dama dama an yi shakka ta wusulikin ta ma'ana bata yanke ba wato mai zamanto dukkan rawi ya ruwaito ne akan wanda ya ruwaito ya san shi babu wani abin nan an gane ko har mai wannan littafin shi ma da ya kawo bayani sai ya ce qala al-bazzar mai taqiq wannan littafi a wannan taba da take a hannuna ta kursi malki abdallah yace in ka diba cikin namba ta uku bayan ya kawo sanadin sai yace qala al-bazzar wa hadha al-hadith la na'lamuhu yurwa an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin muttasilin anhu wannan hadisi bamu taba ganin ba a ruwaito shi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sanadi wanda yake muttasilin ya hadu ya kai zuwa gare shi yazulu dhikruhu illa bi hadha al-isnad sai da wannan sanadi wato na da an ka kawo an gane ko na tariqa abi bishrin kenan yace to wala na alamu ahadan asnad hadha alhadith ba mu san wani kai daga ciki ba wanda ya danganta wannan hadisi an shu'ba daga shu'ba an abi bishrin zuwa ga abi bishrin an sa'idin zuwa ga sa'id an ibn abbas zuwa ga ibn abbas illa umayyata sai umayya shi kadai ne isnadin shi ma'ana ya danganta sanadin shi cikakke an gane ko walam nasma'ahu illa min tariqi yusuf bin hammad kuma ba a same shi ba sai daga tariqa hanya ta yusuf bin hammad wa kana thiqatan an gane ko ya zama tuthika shi sananne ne an yadda da shi wa ghairu umayyata yuhaddithu bihi kuma wani umayyata yana bada yana bayanin wannan hadisi yana fadar sa an abi bishr daga abi bishr an sa'id ibn jubair an sa'id ibn jubair amma mursalan wanda ba a danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba malam yace wa inna ma hadha alhadith inji shi mai tahqiq wannan littafi da kawo wannan magana ta imam al-bazzar wannan hadisi yu'rafu anil kalbi an san shi ne daga kalbi an abi salih an abi salih an ibn abbas daga ibn abbas wa umayyata wa umayyatu thiqatun mashhur shi umayya thiqa ne amma shi kalbi kin ba thiqa bane kiran koda shi wanda an kabin ya kai gare shi kafin ya kai gare shi an samu wanda ake tuhuma da ƙarya wannan ƙarin bayani ne muna kawo shi saboda wannan taba idan mutum ya same ta ya rinka dubawa karkashin ta ƙarin bayani da akwai malin ya ce wa ƙadi itarafa al-hafiz ibn hajar kina mun kuma cikin littafin ibn hajar ya yarda ibn hajar al-asqalani an gane ko ya yarda da kansa an gane ko ma intisarihi li thubuti qissa tare da cewa ya yarda shi in an hada hanyoyin kissa daban-daban daban-daban daban cewa wannan kissa wato za ta yi wata zamanto ta inganta bi anna turuqaha kullaha dukkan hanyoyin da wannan riwaya ta zo shi da kanshi yace in ma mun qati'a ko dai sun yanke an samu cewa wani rawi da shi da wani rawi babu wato saduwa tsakankanin su kawai dai ya ce yayi riwaya gare shi ne aw da'ifa ko ko dukkan su masu rauni ne kwata kwata illa tariqa sa'id ibn jubair kina an ce da'ifa ko da su zaman tubu su yanke ba domin du'uf kala kala ne akwai wadda ta yanke hadisin da ya yanke tun daga nan ya zama da'ifi akwai wanda a'a shi bai yanke ba amma kuma da'ifi ne akwai ruwata wanda suke ana tuhum su da ƙarya ko kuma su wato ba su da ƙarfi a cikin riwaya ta hadisi sannan da gane bambancin abin da ya kawo munqati'a ko da'ifi domin wato shi munqati nau'i ne daga cikin hadisi na wato da'ifi na fata an fahimci ni to malik yace illa tariqa sa'id ibn jubair sai hanyar sa'id ibn jubair kawai ta nan ne dai an ka samu hanyar da take da wato abin da ba munqati'a ba ba da'ifa ba to malam yace wa idza alimta zalika in ka ji wannan fa alam ka sani anna tariqa sa'id ibn Ju- sa'id sa'id ibn jubair hanya ta sa'id ibn jubair lam yarwiha biha ahad ba wanda ya ruwaito ta a gare shi mutum guda daya muttasilatan wato ta hanyar da ta sadu illa umayyah ibn khalid sai umayyah ibn khalid wa huwa wa in kana thiqatan shi kuma koda ya kasance mutum ne an yarda da shi cikin malaman hadisi wato riwaya shi tana da karfi faqad shakka fi wasliha shi kuma yayi shakka wajen sadar da wannan riwaya فقد أخرج البزار إمام البزار يا فتر وابن مردويه ده ابن مردويه من طريق أمية بن خالد ده طريق حنيا طريق تا أمية بن خالد آه، عن شعبة دق شعبة عن أبي بشر دق أبي بشر عن قاريكو عن سعيد بن جبير دق سعيد بن جبير عن قاريكو عن ابن عباس زوغا ابن عباس فيما أحسب سيتي تكين أبن لكي ساور واتو أماري أبن لكي ساور أماري yace sun masaka hadithal qissa sannan ya kawo wannan hadisi na wannan qissa al-mazkurati wanda an ka ambata an gane ko wa qala al-bazzar bazzar yace la yurwa muttasilan ba arwaito shi ta hanya wato wanda take muttasila ta sadu hadadda wanda ba a samu abin da ya yanki ta ba illa bi hadha al-isnad sai da wannan sanadi kawai tafarrada bi waslihi wanda yake banta da sadar da shi ma'ana ya daukar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam umayyah ibn khalid umayya dan khalid wa huwa thiqatun mashhur shi thiqa ne wato kuma wanda yake shahararre an san shi wa qala al-bazzar bazzar yace wa inna ma yurwa min tariq al-kalbi ana ruwaito shi daga hanya ta kalbi an gane ko an abi salih daga abi salih an ibn abbas zuwa ga- daga eh, daga ibn abbas wal kalbi matruk shi ko kalbi matrukun ne an bar shi malama hadisi ba sa karbar wato riwayar shi an gane ko to malam yake cewa mai tahqiqin wannan littafi wa qawluhu wal in ka dibi namba daya a ƙasa zaka ga wa qawluhu fadarsa wal kalbi matruk shi kalbi an bar shi laysa min kalamil bazzar bai daga cikin kalamil bazzar wa inna ma huwa min kalami hafiz al hafiz ibn hajar yana daga cikin magana hafiz ibn hajar kidan tana yiwa in malam ya danganta wannan magana zuwa ga bazzar kidan magana ce ta wato abin nan eh ibn hajar ibn hajar al asqalani ina fata an fahimci ni don ya ce wa qala al bazzar to kaga malam ya ce bazzar ya ce to da ya ce wal kalbi matruk nan ya ce ba magana ce ta eh, shi bazzar ba ta ibnu hajar al asqalani ne shine ce eh, wal ka- abin nan matruk kiran kaga bin diddigin magana yana da kyau ko kuma in ma shi bazzar ya faɗi wannan to ba a cikin wannan wurin ba ba a sani ba tana yiwa tsakanin malam da mai tahqiqin littafi wani ne ke da gaskiya tana yiwa shi ma bazzar ya faɗa a wani wuri ko kuma ya duba cikin littafin bazzar shi mai tahqiqin wani littafi bai ga wannan magana ba amma ya gane ta cikin magana ta ibnu hajar al asqalani yana da kyau mu fahimci wannan malam ya ce to فتحصل سيد تبتا أن قصة الغرانيق قصة غرانيق لم ترد متصلة بت- بتجتو با وتتنا أحدي إلا من طريق إلا من هذا الطريق سيتولى هنيا الذي شك راويه وند شيما ما رواية ما رواية يعني شك في الوصل أتكن سادد إتما أنا أو كد إتزوج من الله صلى الله عليه وآله وسلم kenan dai ba a kai ta ba kai tsaye an ce an kai ta kai tsaye kenan ta zama tsayin hadisi to shi ma yayi shakka wa ma kana kadhalika duk wanda duk irin abin da ya kasance halin shi irin haka ne a cikin riwaya malik yace fa du'fuhu zahir to raunin sa abu ne wanda yake a bayyane tunda har in rawi yayi shakka ai magana ta riga ta kari babu tabbaci kenan ولهذا ولذا دان saboda wannan inji mallan قال ابن قال الحافظ حافظ يتي ابن كثير ابن كثير domin hafiz kin ba guda bane ya an ce hafiz ibn kathir ma shi ba ana kiran shi hafiz fi tafsirihi a cikin tafsirinsa innahu yadda sha'ani yake lam yaraha musnadatan min wajhin sahihin ibnu kathir yace shi waga kissa bai ganta ba ta cikin wata hanya da ta zo da aka yi riwaya musnada wadda an ka danganta ta hatta kai min wajhin sahihin ta fuska ingantatta kenan hatta da wannan hanyar in yace bai gani ta ingantatta ba ko da take musnada ce to ai sha- rawi yayi shakka kenan ibnu kathir ba kuskure ba kawai ne zai ce ibnu yayi kuskure ai an ruwaito ta ta hanya wadda take ana iya ai an ruwaito ta ta hanya wadda ana iya danganta ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan hanya ita kanta ibnu kathir yake cewa wa- malam yace wato kenan ita kanta rawiya shakka kenan don ibnu kathir idan idan idan ibnu kathir ya kasance ya ce bai ganta ingantatta ba to kenan babu wata wato matsala ina fata an fahimce ni to malam yace wa qala al-allamatu shaukani imamu shaukani yake cewa fi hadhihi al-qissa game da wannan qissa an gane ko wato sai an diba cikin littafin sa Fathul Qadir walam yasihha shay'un min hadha ba abin da ya inganta da wannan tare da cewa Ibn Kathir malami ne ya san asa tare da cewa Imam Shawkani shi ba ya san asa an gane ko tare da kuma ibn hajar al-asqalani shi ma bare da wajen zancen sanin asar duk da malam yana kawo maganganu ne da imamul bazzar dukkan waɗanda mutane wanda sun san asar malam yace wa qala al-allamatu shaukani imamu shaukani yace fi hadhihi al-qissa a cikin wannan qissa wa lam yusihha shay'un min hadha ba abin da ya inganta cikin wannan wala thabata bai tabbata bi wajhin min al-wujuhi ta wace kowace fuska daga cikin fuskokin da ake ake yin riwaya wa ma'a adami sihhatihi tare da cewa kuma wannan abin bai inganta ba bal butlani bal bi butlanihi tare da cewa an samu abin da ya bayyana cewa mata wato wannan kissa bata inganta ba ta zama wato ta ɓaci ƙarya ce faqad dafa'ahu al-muhaddiquna bi kitabillah waɗanda sun kasan littafin Allah an gane ko sun tunkuɗe tunkuɗe wannan magana da littafin Allah ma'ana sun kawo ayoyi suke nuna cewa nan ta fuskar sanadi sun nuna abin bai inganta ba ta fuskar kuma dalilai a waje an yi nakadin sanadin kuma sai a yi nakadin matani domin ta fuska biyu ake nakadin wato wani lokaci an ga dama in bai inganta fuskar sanadi ba ana iya tsayawa nan to wani lokacin kuma sanadin na iya ingantuwa amma ta fuska in an kabi mutanen sai a gane shi ma mutanen yana da kuskure ko ko bai inganta ba ko kuma lokacin sai a yi nakadin sanadi da mutane annabi ta ko ina ma bai inganta ba to malam ya ce to da fa'ahul muhaqqiquna bi kitabillahi ka qawlihi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kina imamu shaukani yake wannan magana domin an nakalto ni daga gare shi shi yasa an kasa alama ta cewa at-tawsis an ɗebo wannan magana walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi muna wata magana ya ƙara muna taqawwala ya ce ba mu ce ba an gane ko suratul haqa aya ta 44 to kaga in an ce manzo Allah sallallahu ya ce tilkar zarari ni qulqula ai ya kara wani abu da Allah bai ce ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan ya nuna cewa wannan kissa ma ba gaskiya bace ba ta ba gaskiya bace to da yake yan Qur'ani sun ce to ai shi yasa an kace babu hadisi a nan in an ce ya ce Allah bai ce ba shi hadisi ba yana faɗa ba ne Allah bai ce ba ba haka ake nufi ba shi hadisi sako ne na Allah subhanahu wataala ko aikin da manzo yi wajen fassara abin da Allah ya ce ba wata magana ce ya kara ba وقوله ده فطر الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى منزل الله صلى الله عليه واله وسلم بايا فرتي akan son rai an gane ko sai Allah ce in huwa illa wahyu kenan sai wahayi wanda an kai masa mun karasa wannan ayar ne saboda fahimta kadiba cikin suratul najm aya ta uku wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaula an thabbatnaka in ba dan mun ka tabbatar da kai ba laqad tarkanu ilayhim kai kusa ka karkata zuwa gare su an gane ko Allah ce shay an qalila mun dan isar da ayar ko da kadan ne saboda irin yawan kalubalen da ke fuskanta shi manzo sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci saboda gajiya ta adam sai ce to bari a dan rage kaɗan misali sai Allah ce to mu ne mun ka tabbatar da kai dan ba dan tabbatar mu da ka karkata da ka shasa kullun ka roki Allah ya tabbatar da kai don saboda matsalolin da duniya suke fama da su kai kaɗan ka ce kai zaka iya tunkara su sai dai ka roki Allah ya tabbatar da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake roƙon Allah ya tabbatar da shi to suratul isra'i aya ta 74 yace to fanafal muqarabata lirrukuni Allah ya kore ma manzo kusancin karkata zuwa ga kafirai ko kafirci fadlan anir rukun an gane ko fadlan balantana ma ya karkata tunda an kore mishi yayi kusa ma ya karkata to balantana ma ya karkata an kore mishi to ya za a yi a ce kuma ya karkata ga kafirai ko ko ya ambaci allolinsu da abu na gari malam yace sun mazakarar shaukani sannan shaukani ya ambata anil bazzar daga bazzar annaha latu wato annaha cewa riwayoyin da an kai wuna wato bazar annaha cewa wannan kissar annaha ita kissar laturwa ba a riwayo ta ba bi isnadin da sanadi muttasilin wanda yake hadadde wa anil baihaqi kuma sai aka yi bayani daga ya kawo daga bayanin baihaqi kenan shi imamu shaukani mala yake cewa ya kawo bayani daga baihaqi annahu qala cewa ya ce hiya ghairu thabitatin bata tabbata ba wannan kissa min jihatin naqli ta fuskar yadda za a ruwaito ta tabbace وذكر عن الامام الائمه كما يرويتو daga imam al-a'imma ana kiran shi imam al-a'imma ibn khuzaimah kenan wato take ne da malami imam al-a'imma ibn khuzaimah wato ibn khuzaimah anna hadhihi al-qissa min wad'i zanadiqa shi yana ganin cewa ma zanadiqa ne wato sun ka dora wannan kissa sai zama to an dauko ta ba da labari an sanya ta cikin littattafai kamar yadda isra'iliyat suka zo cikin littattafai dole sai an yi hattara da su waɗanda zaga malamai suna ƙoƙarin kawo wani kisa lokaci cikin al-isra'iliyat kadiba cikin al-isra'iliyat na abu shoba da kuma al-isra'iliyat na wato abin nan al-husaini wato abin nan az-zahabi wanda kuma ya ruwaito abin nan yayi littafi akan wannan al-isra'iliyat fi tafsir wal hadith na abin nan az-zahabi dan kasan misra ina fata an fahimci ni to wannan shi ne abinda wato an ka kawo to wa abtalaha wanda ya ƙara ɓata wannan riwaya iyad qadi iyad kenan an gane ko shi ma ya tafi cewa wannan kissa bata inganta ba cikin littafin shi ash-shafa an gane ko wa ibn al-arabi al-maliki da ibn al-arabi al-maliki ba ibn arabi ba wato as-sufi wanga al-maliki kenan an gane ko wanda shi kuma cikin littafin shi ahkamul qur'an mai tahqiqin littafi yace kadiba cikin ash-shafa nan wajen iyad kadiba cikin ahkamul qur'an na imam ibn al-arabi wal fakhr ar-razi da imam fakhruddin ar-razi a cikin tafsirin sa at-tafsir al-kabir yace wa jama'atun kathira da malamai da dama na tafsiri duk sun tafi cewa wannan kissa wato ƙarya ce wato bata inganta ba wato nan da muka ce al-isra'iliyat na abu shuhba da kuma al-isra'iliyat na mahmud hussein al-zahabi ba kuma al-ghazali ba domin lokacin muna cewa al-ghazali al-ghazali sai daga baya sai bayyana gare da cewa shi ghazali kin ba shine wannan littafin ba na al-isra'iliyat hussein al-zahabi wanda yake da littafin at-tafsir wal mufassirun shine gabatar da wato wannan littafin to da haka sai ai hattara saboda wani lokacin bayani yana zuwa a kuskure baka sani ba daga baya sai ka ji sai ka gyara to wannan shi ne abin da malam ya kawo na cewa waɗannan duk malamai sun tafi cewa wannan kissa bata inganta ba kuma ya kawo su to amma ga dukkan alamu lokacin mu yayi muna halin sa kuma bamu kare bayani ba domin akwai karin bayani da malam zai kara akan wannan mas'ala za mu tsaya akan wannan gaba din insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba sai mu zo mu karasa abin da ya muna saura abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh